Allah maɗaukakin sarki ya haɗa mu ga baki ɗaya mu a gidan aljanna da mu da iyayenmu da masoyanmu ga baki ɗaya Allah ya haɗa mu a gidan aljanna a an umurce ni cewa bayan wannan jawabi na maraba da manyan baki da nuna farin cikinmu game da zuwan wannan waɗannan baki da wa'azi da za a gabatar na ɗan gabatar da kalmomi a ‘yan takaitattu wanda ba za su wuce mintuna biyar zuwa goma ba insha Allahu ta'ala. A kasancewa al'ada ta wa'azi irin wannan a waɗanda suke gida ba sa cikin jadawalin waɗanda suke hawa kan mimbari su yi wa'azi. to amma sai aka umarce ni sai abin ya zama wato ba zata aka yi don haka kafin wannan lokaci ban tsara cewa ga wasu abubuwa da ya kamata a zo a faɗa a filin wannan wa'azi ɗin ba amma kasancewa an ɗan bani lokaci ne takaitacce a zan yi tsokaci musamman akan ayoyi da alarama ya karanto su wanda alarama ya karanto mana ayoyi cikin suratul fusilat ubangiji subhanahu wataala yana cewa waman ahsanu qawlan waman ahsanu qawlan mimman da'a ila allahi wa amila salihan wa qala innani minal muslimin na'am wala ubangiji yace waman ahsanu qawlan babu wanda yafi kowa kyakkyawar magana kyautata magana fiye da wanda zai yi kira zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala kuma ya ce ni ina cikin musulmai. Wannan aya ta kawo kyawawan maganganu, daga cikin kyawawan maganganu shi ne kira zuwa ga Allah maɗaukakin sarki, kira zuwa ga addinin Allah subhanahu wa ta'ala, wanda wannan shi ne makasudin kafa wannan ƙungiya ta jama'ati izalatul bid'a wa iqamatus sunna. Ƙungiya ce ta wa'azi, ƙungiya ce ta wayar da kan al'umma, ƙungiya ce da take nuna wa mutane hanya da tafarki na manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam, cewa a tsaya a kan wannan hanya kar a karkace, kar a yi dama kar a yi hagu, a miƙe a kan ta ɗoɗar har ta kai mu zuwa ga gidan aljanna. Wato, da'awa zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ita ce babbar hanya mafi ɗaukaka wanda a dalilin wannan da'awa Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya fifita al'ummar annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam. Ubangiji yana cewa wannan al'umma ita ce al'umma mafificiya, kamar yadda ya ambata a cikin suratu Ali Imrana, ya ce, Kuntum khaira ummatin
كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون Na'am, Ubangiji ya fifita al'ummar annabi Muhammadu a cikin wannan aya saboda wa'azi, saboda da'awa, ya ce, Ku ne mafificiyar al'umma, ku ne al'umma mafi alkhairi da aka ƙirƙire ta, aka e, wato sanya ta a wannan lokaci domin ta amfanar da mutane. Menene amfanar da mutane? Ta amuru na bil ma'arufi, kuna umarni da kyakkyawan aiki. watan hauna anil munkari kuna hana mummunan aiki wa tu'minuna billahi kuma kuna imani da Allah subhanahu wataala kaga kenan a dalilin da'awa Allah madaukakin sarki ya fifita wannan al'umma Imam al-Bukhari da Muslim sun ruwaito hadisi da isnadi zuwa ga Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala an manzon Allah yake ce masa la'an ya hadiya Allah bika rajulan wahidan khairun laka min humarin na'am a ce Allah maɗaukacin sarki ya shiryar da mutum ɗaya a dalilinka ka karanta masa aya ko ka karantar da shi hadisi ko ka masa da'awa da kyakkyawan hali da kyakkyawar ɗabi'a da iya mu'amala sai ya fahimci musulunci ya shiryu ya yi riko da sunnar manzon Allah ya fi maka alkhairi akan abaka wato garken jajayen raƙuma. ya fi maka alkhairi a wannan lokaci namu akan a baka tireloli waɗanda za su na maka lodin kaya daga Maiduguri zuwa Lagos, daga Kano zuwa Maiduguri, daga gurare daban-daban. Ya kuma ka alkhairi akan ka samu irin wannan dukiya din. Wannan yake nuna mana muhimmancin da'awa, shi yasa magabatanmu wato na wannan kungiya suka ga babban aiki shine a tsaya a yi ta da'awa, a yi ta karantar da mutane, Allah ya ce, Annabi Muhammad tsira da aminci Allah tabbata a gare shi ya ce, wannan shine babban aiki na wannan kungiya. Da wannan nake kiran kaina da almajirai ‘yan uwana da malamaina cewa mu ci gaba mu daure, mu dage da da'awa zuwa ga hanyar Allah subhanahu wa ta'ala. Mu tsaya akan wannan aiki, babu wani aiki mafifici da ya fi wannan aiki na da'awa ɗin. Shi yasa Allah maɗaukakin sarki ya fara magana da shi. gaba ta biyu a cikin wannan aya Allah madaukakin sarki ce wa amila salihan yayi aiki na kwarai aiki na kwarai shi ma wani bangare ne na da'awa an fara gabatar da da'awa saboda muhimmancin ta game da ayyuka na kwarai sannan sai aka zo aka kebance ayyuka na kwarai ana son duk mutumin da ya kama hanya ta da'awa ko ya kama hanya ta shari'a ya bibi bayan wannan hanya din da ya kama da kyawawan ayyuka ba wai kace kai imani ka zama ahalin sunna ya zama kai ne kake wasa da sallah ba sallolin farilla kana wasa da su ahalin sunna ba a san su da wasa da sallah ba mutum musulmi na kwarai ba a san shi da wasa da sallah ba idan ka zama mutumin kwarai kace ka bi tafarki na gaskiya to a san ka da yin azumi na farilla azumi na nafila a san ka da ayyuka na kwarai na jinkai sadaka da dukiyarka amfani da karfinka da damarka wajen taimakon mutane wannan shine koyaushe irin da'awa da muke yi kuma a kansa muke kiran mutane mu kasance mutane na kwarai masu kyawawan ayyuka manzon Allah tsira da aminci Allah sabata gare shi yana cewa cikin hadisai da ya rawaito daga ubangiji subhanahu wataala wato alhadithul qudsi ubangiji yana cewa babu wani abu da nafi so bawa na ya aikata fiye da abin da na wajabta masa idan bawa na ya aikata abin da na wajabta masa to ya aikata wato babban al'amari da Allah maɗaukakin sarki ya wajabta masa sannan ubangiji ya ce bawa na ba zai gushe ba yana kusanta zuwa gare ni ayyuka na na filfiri har sai na so shi idan na so shi kuma zan zamani ne jinsa wato zan kare masa jinsa da ganinsa zai zama dukkan al'amuransa suna gudanuwa kamar yadda ya kamata zai samu sauƙi da sassauci cikin al'amuransa. Da haka ya ku uwa, mu tsaya mu kula da ayyuka na ibada, mu tsaya mu kula da bautar Allah subhanahu wa ta'ala, ayyuka da dukiyarmu wajen taimakon addini, wajen jin ƙai na ‘yan uwa da abokan arziki da makwabta duka waɗannan mu taimaka musu. Wannan ita ce da'awa ta musulunci, zai wahala kaga an ƙirgo ayyuka na alkhairi face sai kaga an kirgo ayyuka na jin kai na tausayin juna na taimako da dukiya wannan taimako da dukiya ko dai a taimaki addini ko kuma a taimaki ɗaiɗaikun jama'a wajen ciyar da su abinci taimakon su tallafa musu duka wannan shine abin da muke kira zuwa gare shi wa qala innani minal muslimin sannan kuma mutum da yayi wannan ayyuka yazo ya bayyana a fili yace ni ina cikin musulmi babu laifi mutumin da ya rike addinin musulunci ya bayyana aqidarsa a fili ahlus sunna wal jamaa a duk yadda suke su bayyana aqidarsa a fili aqida ce ta karantarwa ta da'awa ba aqida bace ta munafurci ba aqida bace ta boye boye duk yanda ahlus sunna ya samu kansa ya bayyana aqidarsa a fili cewa shi ahlus sunna ne kuma ya kira zuwa ga wannan aqida din a waɗannan ayoyi da Allah ramma ya karanto wanda za mu ɗanyi tsokaci a ƙarshen ayoyin aya ta gaba Allah maɗaukakin sarki ce wala tastawil hasanatu na'am wala tastawil hasanatu wala sayyi'a idfa' billati hiya ahsan fa idha alladhi baynaka wa baynahu adawatun ka annahu waliyyun hamim ولا يلقاها إلا الذين صبروا نعم وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم ubangiji subhanahu wataala yace kada ka daidaita kyawawan ayyuka da munanan ayyuka wato kyakkyawan ayyuka kyawawan ayyuka sun fi munanan ayyuka munanan ayyuka ba daidai suke da kyawawan ayyuka ba idan mutum ya maka mummunan abu karka ce za ka rama masa da mummunan abu idan mutum ya maka keta karka rama masa da keta idan mutum ya maka mugunta karka rama masa da mugunta waɗannan ayoyi suna kiranmu zuwa ga kyakkyawan zama a tsakanin al'umma wajibi ne makwabci ya zauna lafiya da makwabcinsa wajibi ne ‘yan anguwa su zauna lafiya da ‘yan anguwarsu idan kana cikin mota ka zauna lafiya da wanda kuke zaune a cikin mota idan kana kan hanya kana tafiya ka zauna lafiya da mutanen da kake giftawa kake kiliya da su duk waɗannan ka zauna lafiya da su ka zama mai rama mummunan aiki da kyakkyawan aiki duk wanda ya munana maka to kai kuma ka kyautata masa ya zo a cikin hadisi wani mutumi ya zo ya san manzon Allah yake cewa ya rasulallahi ina da ƴan uwa na jini ina kyautata musu suna munana mini ina sada zumunci ba sa sada min zumunci manzon Allah ya ce idan ka kamar yadda kake faɗa ne haka ne kamar kana ɗiban toka ne kana ba su a hannunsu wato kamar kana ƙona su kana gasa musu azaba wajibi ne mu kasance masu kyakkyawar ɗabi'a mu zauna lafiya da mutane mu zauna lafiya a cikin al'ummar da muke zaune mu zama mutane masu kawo zaman lafiya shi yasa addinin musulunci aka kira shi da suna al-islam saboda addini ne na zaman lafiya addini ne na wato zamantakewa addini ne wanda yake social addini ya san duk wani tsari na zamantakewa shi yasa aka ce idan mutum ya munana maka to kada karama da mummuna din kai karama da kyakkyawa ya ishe mu abin koyi wato manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam rayuwarsa baya sa baya rama kyakkyawan mummunan aiki da mummunan aiki yakan yi kokari duk sanda aka munana masa ya rama da kyakkyawan aiki yayi mu'amala da mutanen maka mu'amala mai kyau yayi addu'a a mutanen maka waɗanda suka kore shi a cikin garinsu mahaifarsa ya musu addu'a mai kyau su ya kama su a lokacin da yake da iko a kansu zai iya musu komai zai iya musu kowane irin hukunci amma sai ya musu afuwa ya ce ku tafi an yafe muku alƙur'ani mai girma yana kira zuwa ga yafiya yana kira zuwa ga zaman lafiya yana daga cikin manyan-manyan ayyuka na alkhairi ayyuka na ƙwarai ubangiji subhanahu wata'ala da ya siffanta masu imani sai ya ce wal kadhimin al ghaiba wal afina anin nasi sai Allah ce wallahu yuhibbul muhsinin yana daga cikin ayyukan ɗan aljanna suna haɗe wato wato bakin cikin su idan aka fusatar da su wannan fushin suna haƙe haɗe shi sannan suna afuwa ga mutane suna da yafiya Allah madaukakin sarki yana son mutane masu kyautatawa don haka ya ku al'ummar garin damban mu zama mutane masu yafiya mu zama mutane masu kyautata mu'amala da alaƙa tsakaninmu da ‘yan uwanmu, mu zama masu kyakkyawar ɗabi'a an aiko manzan Allah tsira da aminci Allah sabata a gare shi domin ya cika kyawawan ɗabi'u da kyawawan halaye. Kamar yadda yake faɗa a cikin wani hadisi, inna ma bu istu li'utammima makarimal akhlaq an aiko ni ne domin kammala kyawawan halaye. Addinin musulunci ko duniya ta rayu cikin wani irin yanayi mummuna yanayi mara kyau ba a san ɗabi'u masu kyau ba manzan Allah da ya zo sai ya zo da ɗabi'u na alkhairi, ɗabi'u masu kyau, ɗabi'u na musulunci domin a aiwatar da su musulunci ya ci gaba saboda kyawawan ɗabi'u na manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam. A kamar yadda na faɗa, dama ba na hau wannan mimbari ba ne domin yin wa'azi, sai dai yin maraba da baƙinmu da suka zo wannan gari namu mai daraja, muna roƙo Allah maɗaukakin sarki mai da su gida lafiya. muna addu'a ga wannan gari namu na damban Allah ya ƙara masa albarka. Bauchi State gaba ɗaya Allah ya ƙara mata albarka. Allah ya kama da zaman lafiya a wannan jiha ta mu ta Bauchi. Shugabanninmu Allah maɗaukakin sarki ya ƙara inganta mana lamarinsu. Allah ya riko da hannunsu. Allah sa su zama shugabanni na ƙwarai waɗanda za mu na yabansu. Wannan fada ta mai girma mai martaba sarkin damban ta girmama mu sosai ta karrama mu yadda ya kamata muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya ƙala martaba wannan fada. Allah maɗaukakin sarki ya biya da mafificin alkhairi, kamar yadda mai martaba ya so a ce yana nan ake wannan wa'azi tun daga farkonsa har ƙarshensa, amma yanayi na ayyuka na yau da kullum ya sa ba za a yi wannan wa'azi da shi ba ya yi tafiya. Muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya kai shi lafiya yadda ya nufa, Allah maɗaukakin sarki ya damana da shi lafiya da shi da tawagarsa. Allah ya ba shi dama da gudanar da wannan masarauta tasa mai albarka. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Wa'alaikun salam wa rahmatullahi wa barakatu. Imam Allah ya saka da mafificin alkhairi. ‘Yan uwa kasancewa jama'a sun riga da sun fara taruwa domin sauraron wannan wa'azi, sun kuma samu nutsuwa domin sauraron ayon Alkur'ani mai girma. A daidai wannan lokaci za mu yi amfani da wannan dama wajen kiran malaminmu na gaba, wato Dr. Abbati Umar Azare, insha Allahu domin